إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم to muta Abuja ai sai ka zo kai darasi kawai dama ya aka dawo na ce dama yau aka dawo ba su da shi kuna da sabati to ala samu da aljanna to ina ga kaman darasinmu na ƙarshe mun yi shi ranar 20 ga watan 12 kai shekara 2019 a a ga wata daya to wannan kodai na yan kurmin mashi ne akwai mai irin nawa littafin irin wannan bugun kai tsaye shafi na nawa ne a a da hausa za ke gaya makaciya yawwa 80 da nawa to kuma ce an kusan gaba littafi ikon Allah tafiya sannu-sannu kenan baicin korona ma da shi kenan haka ne a rukunin rabi al'imani bin rusul ko? sha uku ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin korona ta kora kai ban yadda ba shafi na tamanin da biyu al'imani bin nabiyi na oh tamanin hadda takwas? ban yadda ba wannan irin wannan ne naki mu khalif shafi na nawa naki a'a ba inda ba kawai faɗa mun an inda kike kika tsaya to ba gaskiya bane 78 naki a rukunin rabi al-iman bin rusul ko to ne kuma kin ga inda ne alama na ƙarshe da jan rubutu 82 a nawa shi ne zan kara gaba shi ma an wuce shafi na 87 za a tashi a rukunin khamis al'imani biliyon mil'akir mun yi darasi ranar 11 ga watan 12 gashi nan daga ranar sai korona ta kora mu ba mu ƙara jin turiyan kanmu ba sai yau Allah ya sa kuma daga yanzu mun kora ta to wannan malice a rukunin khamis rukuni na biyar a cikin rukunin imani shine al-imani bil yawmil akhir imani da rana ta ƙarshe wanda daga ita ba kamanta babu ranar da take kamanta makamanciyarta imani da ranar ƙarshe na da amfani a rayuwar musulmi tun a nan gidan duniya da shi kake gane ba dukan haƙoƙinka na duniya suke ciwuwa ba akwai abin da haƙƙinka ne kana ganin shi nan ranka na so kana fatan shi amma bai samuwa dole sai dai a ra'al kiyama ake so ya amfane an gane ko sannan kuma yarda da shi yana sa mutum ya nisanci zunubai yana kuma sa mutum ya haƙuri wurin ayyukan da'a ɗazu na ji limamin juma'a muna faɗi a cikin wannan watan a wannan unguwatan gwaddo sa an yi jana'izan mutum hamsin ne da wani abu cikinsu akwai abokanmu har guda biyu to Allah ya kyautata ƙarshenmu ya kuma gafarta musu almuradu bil yawmil akhir idan aka ce rana ta ƙarshe me ake nufi da shi a aqidan musulunci mallan yace al yawmil akhir idan aka ce rana ta ƙarshe huwa yawmul qiyama shine ranar alqiyama alladhi yub'athu an-nas wanda a wannan ranar ne ake tada mutane fihi a cikin sa an gane ko yub'atun nasu fihi dan me za a tada su lil hisabi wal jaza saboda a ƙididdige ayyukansu sannan a saka musu akan ayyuka abubuwa uku ake yi a ranar alkiyama na farko ana sanya ma'auni wa nad'ul mawazin al-qista li yawm al-qiyama za a aje ma'auni annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin sa ko za a auna ayyukan kowa hadisai da yawa sun tabbatar da wannan fa Allah da kanshi ma ce faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya ko wa amma man khaffat mawazinuhu ce fa ummuhu hawiya ya tabbata za a sanya ma'auni wanda ba dan Najeriya bane awon shi ba irin awon mu bane awon ne wanda babu zalunci babu tawaya za a yi hisabi menene hisabi hisabi shine a zazzara ayyukan kowanne a aje shi a matsayin shi kun gane ga shirka Allah ka raba mu da shirka an mutum ya shirka gata ga ga fasikanci idan mutum musulmi ne sannan har a cikin ayyukan da'a ma za a cire wajibai za a cire nafilfili kowanne za a je shi aure shi saboda nauyin kowanne daban nauyin shirka a zunubi yafi nauyin sabo nauyin wajibi a wurin bin Allah ya fi nauyin nafila saboda wajibi shine Allah ya fi so fiye da nafila an fahimta to shine alhisab komai za a ije bin iyaye biyayya ga iyaye da sauransu kowanne za a sa shi a wurin shi shine alhisab wal jaza sai kuma sakamako sai a rinka daukan kowanne ana daura shi a skelin shi hadisi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa hatta mumini kansa za a dauke shi a sa shi a mizanin ayyukan shi kun fahimci maganar in aka auna ayyuka aka auna aka auna idan mutum mumini ne sai a ɗauke shi shi ma ka cokar ɗin shi sai a ɗora shi a ɓangaren ayyukan shi na farko an fahimci haka daga hadisa abdullahi bin mas'ud adam sallallahu alaihi wa sallam wata rana yace wa zai ciro mini itace in yi aswaki shi bai da nauyin jiki nan da nan yi sama sabai suna ƙasa shine to kun san kwarjalle suke sawa su izari ba ba wando irin namu ba so shi ne sai suka hangi ƙaurin shi su sauransa bai ya naɗe har ƙaurin shi haka ya fito to bai ci ne bai da jiki shi sai suka ga ƙaurin shi ba su da kauri sai suke ɗan murmushi irin kamar dai abokai yadda aka saba kawa da kawa abokai da abokai shi ne sai annan sulasula shi ma ya mushe ce ƙaurinsa kuke ma dariya ƙaurin abdullahi bin masud to wallahi barin gaya muku a ra'al kiyama aka ɗaura su a mizani sun fi sama da ƙasa nauyi a wurin allah banci magana yawwa sannan sulasula ya ce in kana so ka ji ƙur'ani ɗanyen shakab yadda Allah ya saukar to ka saurari karatu Abdullahi bin Mas'ud so a takaice dai za a yi sakamako kuma wurin aunawa hadisai sun nuna za a auna hadda nauyin mumini za a sa shi ayyukan shi da kwarai Allah ka sa mu nauyi da yawa wa yusamma bi dalika kuma ana kiran wannan rana da rana ta karshe ne li'annahu la yawma ba'da dan babu wata rana a bayanta haithu yastaqiru ahli aljannati fi manazilihim Allahu akbar ta yanda yan aljanna za su tabbata a matsugunin su a masaukan su ya Allah ka sa muna da rabo dan tsarkin sunayenka Allah ka haramta mana wa ahli nar sannan su kuma yan wuta Allah ka nisanta mu za a sauke su fi manazilihim su ma a gidajen su ko sun iko sun su jaza'an faqa ke to ma'anar imani bi daumil akhir yan uwa ma'ana abin da ake nufi da imani da rana ta ƙarshe al-imani bi daumil akhir idan aka ce imani da rana ta ƙarshe kuwa tasdiqul jazim shine gaskatawa irin gaskatawan da bai daukar shakka shine al-jazim mun sha fassara shin ba kumanta ba bi kulli ma akhbara ka gaskata gaskatawa na gaske akan duk bi kulli ma akhbara bihi Allah da duka abinda Allah ta'ala ya bada labari في كتابه أجل للتابنسة وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كوكما جكادا سا من الله صلى الله عليه وسلم العباري أجل سنة سا شيدا كان سا أجل حديثي مما يكون بعد الموت لدى عبن ديكي فاروا بايا متوى من فتنة القبر تلدى فتنة في تكين قبر فتنة القبر akwai tambaya a ciki akwai wasu ma ana taba su a kabar ko muminai ne sa'ad bin mu'az sahabu annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu aka ce ki kawo hadisin sa'ad an baki wahala a ce ki kawo hadisai biyar ko goma na shi zaki ci wuya kan ke hadisan da ya rawaito amma kuma darajar shi a wurin Allah ya wuce da kike tsammani shi yasa bayan Allah suna nan Allah kaɗai ya san su shine ran da ya rasu annan sallallahu ya ce al'arshin Allah ya girgiza ku duba wasi'a kursiyyu samawati wal ard duk sammai da kasai kursiyin Allah ya wadace su amma nan sallallahu ce saboda girman matsayin saurin Allah sai da al'arshi ya motsi ya girgiza annan sallallahu ya zo wurin jana'izan sa aka ga yana ta dage wandan sa mana yana nade kwarjallan sa suka ce wannan Allah kake tafiya ka wanda ke tafiya a cikin abu yana tsallakewa alhalin ga fili sarara sai ce aidin mala'iku ne a wurin ku ne ba ku ganin su suka ɗauki gawansa sabai suka ce mishi ba mutum ɗaukan gawa wanda ya kai wannan rashin nauyi ba ya gawa ba nauyi shagwal ya ce mala'iku ke rike da shi na gaya muku ku duba matsayinsa fa amma ana sa sha kabari kawai kabari ya haɗe da shi sai aka gano sulasula ya jaja ba ya tsorata ya ce subhanallah ban mahulkar kabari ya matse shi ya ce kuma launaja minha da akwai wanda zai kubuta daga irin wannan matsayin ya ce launaja sa'ad bin mu'az da sa'ad ne zai kubuta to sai aka ce me yasa sai ce kankaran zunubai ne na ƙarshe Allah ya mai Allah na kunyan sa yana da laifi ko mun gangantan sa kun gane an yi flushing din shi ne an gama mishi to shi normal yanzu isa lahira ba zunubi ko ɗaya saboda ƙaunar da Allah ke mai ya Allah ka sauƙaƙa mana to me yace min fitnatil qabri daga fitinan qabari wa azabihi da azaban qabari wa na'imihi da kuma ni'imar da ke ciki Allah ka hada mu da ni'ima wal ba'th ka gaskata game da tada mutane shine al ba'th fitowa daga kabarbara wal hashr da kuma tattara mutane wuri daya wal haud da kuma tabkin nan da za a sha duk wanda ya sha daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai ƙara jin kishi wanda ya karanta ta a littafi na ɗaya in ba ku manta ba wasuhuf da kuma takaddu da da a watso ko ko kowa Allah ce yalqahu manshura bi hade da littafin shi an watso mai an yado su kowa nashi da yabi shi da adireshin ka ba sai ka bi ba zai biyo ka har inda kake wal hisab ka gaskata maganan hisabi wal mizan da kuma ma'auni was sirat da sirati mun yi maganan sirati a wurin daura ba sai mun maimaita ba washafa'a da kuma ceto la sarki Allah ka cece mu wal jannati wan nar da duk abin da suka faɗa gaba da aljanna ko wuta kai da wannan kakkai shakka wama adda Allah ta'ala li ahliha li ahlihima jami'an da kuma gaskata duk abin da Allah ya tana dama ma'abota wuta da aljannan gaba daya wama yakunu bayna yadayi sa'a da abin da za su faru gabanin zuwan alkiyama yawan saban Allah ko yawan zinace-zinace fitar da tsaraicin mata yawan zubar da jina ne girgizan ƙasa bakuntan addini ga musulma amma asalin masu musulunci yadda ya kamata baya an fahimta min alamatin min alamatin sugura wa kubra daga cikin alamomi manya da ƙanana waɗannan da na faɗa yanzu duk ƙananun ne ko akwai manyan sama za ta tsage idza sama'un shaqqat ko ko idza sama'un fatarat duk tsagewa ne malla bakar gumi yace li nuzulil malaikati lil hisab Allah zai tsaga sai dan malaiku su sauka a zuwa kididdige ayyuka an gama kuma qala Allah ta'ala fi wasfil mu'minin Allah rakin sarki ya faɗa a lokacin da yake siffanta mu'minai yace wa bil akhirati hum yuqinun su mu'minai dangane da alkiyama masu sakankancewa ne ba sa shakka wa ƙala ta'ala haka Allah ɗauki sarki ce, Allahu la ilaha illahu, Allah shi ne abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa, da ya jima annakon kuma wallahi Allah mai tara ku ne zai tara ku ila yau mai ƙiyamaci zuwa ranar ƙiyama, larai ba fihi babu ko kokwanto ko kaɗan sai haka ya faru. Wa man asdaqu min Allah haditha to wai ma wane ne kai Allah gaskiyar magana har sai an rantse muku? Kun gane? ba sai an rantsewa dan Allah kun taba tashi da sabo kaga an ce rana ta makara fitowa saboda ana sa mala'iku na service eh so nawa kika je banki a ce ba network kun fahimci wannan to amma Allah ba taba ina network din sa bai taba rawa ba ku kalli sama shekara dubu annabi dada in akwai dadan da gaske ga ta nan Allah ma da ya ce kalle su sai ce sun marji'il basara karratain ku sake kallanta da kyau ba karya ba ne an tara min futur kun ga wani kakkaucewa a cikinta ko kodewa ko tsufa ko gajiyawa ko alamar ta yi taushi kamar motar ki kina tafiya tana hayaki babu kama a tamfanki yana kika mai wanki hudu biyar bakwai sai kiga to ya kamata ki sayo ko yar karama dai dan kan wannan ta zo ta mutu da wuri ki goya ta da karama ko ba ka ake yi ba in ka sai kaya mai kyau sai a ce kyan shi kuma ka nemi yan kananun na yanda kai tsufa da wuri Allahu to shi Allah bai haka laka samu gama lafiya ar-radd ala ala munkirul ba'th mai da martani ga waɗanda suka ƙaryata faruwan alkiyama mala ya ce an karar kuffar alba'at ba'adal maut kafirai sun karya tafata da mutane bayan mutuwa yan uwa wa ba ya da abin da ke faruwa aqibuhu min umur dangane da bayan altashi alkiyama na daga al'amura kamar yadda muka faɗa za'imina suna masu ra'ayantawa ra'ayantawa na ƙarya anna zalika ghairu mumkin cewa wai tashi alkiyaman nan ba zai yiwu ba mustab'idina audati ilal hayati mustaw'idina suna masu nisanta dawowa cikin rayuwa suna nisanta wai ba zai yiwu a dawo ba ba da tahwilihim ila izam bayan an maida su sun koma kasusuwa sun rididdige a kaburburan su watarab kuma sun koma kasa naga ba zai yiwu ba sun nisanta ya ma za a yi wannan abu ne mai nisa mara yiwuwa a cewar su kama qala kama amma fi kaulihi kamar a cikin faɗinsa ta'ala hikayatan minhum yana mai ba da labarin abinda kafarai suka faɗa suka ce a idan mitna wa kunna turaba wai yanzu idan suka mutu suka zama ƙasa dalika raji'un ba'id wannan dawa ne mai nisa ya za ya haka sai dai kuma wannan maganar tantagaryen zunzurutun wawanci da sofanci ne sa mutum ya faɗa dan aka yi sabar da kai daga rashi kuma me wani matsala da ce da wani kai al'ata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura yanzu duk ajin nan akwai wanda shekara 100 ba ake iya fadin sunanta amma sanki shekara 100 kawai abu gari ba a gani lam yakun shay'an madhkura din kenan ai da wanda ake fada a nan ajin kai ko 80 aka koma da wuya a fadi wani ko akwai mai 80 a cikin ku asma an raba tamanin ɗin gida biyu ana bin su bashi ko? to yanzu in a da can bayan nan babu mu ba ma za iya a faɗe mu ba ba iya faɗe mu ba don ba a masan za mu zo ba to sai wannan bai zama abin mamaki ba sai kuma gashi an ga mutum a zahiri ya rayu an gan shi an ji shi an mamance shi kuma an ce zai dawo sai zama matsala ai inda da abin da za a yi mashakka to samar da mutum ne daga rashi ba wai dawon shi ba wa qala ta'ala nuru Allah wannan kin sarki yace kaffata zo ta fadi ko bacci take ji wannan to wa qalu ma hiya illa hayatun dunya suka ce ba fa komai bane face ko rayuwar su ce ta duniya na mutu wa nahya wanda suke mutuwa su rayu a ciki wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wai ba abin da ke halaka sun ba zamani ba da sun shude shikenan ba wanda sai dawo da su wa ma lahum bidhalika min ilm kuma ba su da wani ilimi ko iko akan abin da suka faɗi kawai shaci faɗi ne inhum illa yadhunnun ba wani abu suke ba face zace zace kawai wala shakka anna hujjatahum dahida babu ko shakka wannan hujja ta su shakka hujja ce wadda take ga ta ga kamarta wa shabahum batila kuma wannan abu da suke kamantawa barna ne ƙarya ne bi shar'i wal hissi a shar'ance ƙarya ne a hissi tunani ma kamar yadda ne muku bayani shi ma ƙarya ne wal aql haka nan hankali ma in ya duba zai tadda cewa ba gaskiya ba ne wani na fita ni namu gama babin ne muje amma butulani ha bi shar'i abinda zai nuna muku batancin wannan tunaninsu a shari'ar musulunci faqad qala ta'ala Allah wakin sarki da kansa yace za'amal ladina kafaru allan yub'athu wadanda suka kafirta sun ra'ayanta cewa ba za a taba ta da su ba kulka ce da su bala wa rabbi a aha ba haka abin yake ba ina muku rantsuwa da ubangiji na la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltu za a tashe ku tashi ma kawai kuke magana ku gyara zama za a tambaye ku bima amiltum akan abin da kuka aikata za a ba ku labari wa zalika ala Allah yasir wannan kuwa mai sauki ne wurin Allah har kusan waye Allah din wa qad ittafaqat jami'ul kutub samawiyya kuma dukkanin littattafan da aka saukar da su daga sama tun daga zabura injila qur'an da sauransu sun yi tarayya ala ala ithbatil ba'th akan cewa za a tashi alkiyama ba wani littafi da Allah ya saukar wanda ba a samu cewa akwai maganar kiyama ba a cikin sa wa amma butlan habil hissi amma lalata wannan tunanin ta hanyar abin da muka iya ji ko mu gani faƙadar Allah ba a ibadihi ihya al-mauta Allah rufe sarki ya nuna ma wasu daga cikin bayansa raya matattu fi hadhihi duniya tun anan gidan duniya wa min zalika daga cikin wannan ko wanda haka ya faru da su imatatu qaumi imatatu qaumi Musa thumma ihya'ahum kashe mutanen annabi Musa sannan da raya su a suratul baqara ko kuntana aka ce ba kulna dribuhu bi ba'dika sai Allah ce kadhalika yuhi Allahu al-mauta wa yuriikum ayati an nuna musu sun gani mutumin da ya kashe wani dan ya ci gadon sa ko wanda wannan yasa a shari'a mu duk wanda ya kashe wani dan ya ci gadon sa ba a ba shi gadon amma banda uwa in uwa ta kai in uwa ya zanto ta kashe danta kuma tana da gadon saboda shari'a an san cewa zai wahala uwa ta iya haka da da shi dan ne to za a hana shi ya sadin masu ihu an tura hakkin matan nan ka kalli shari'a yanzu nan na ga wani littafi da nake da shi na ta tunani na zan karantar da mata littafin nan wallahi sa khalil an tallazi tusa'iduhu to da sauki na ɗauka shi ne yana ta jera kujeru tun da katata mabruk ina waksin ina son fruit ne ya cancino mai na daka tsalla shi ne nauyi da ya ban kai ba kana sa kan da na ciro shi ne malamin sai ciro mishi jama'a mai nake cewa na ɗauka shi ne faɗa hankali na tashi yawwa shi littafin magana akan hakokin mace a musulunci da karrama da musulunci ya mace da sifofin mace ta gari gaskiya littafin ya kyau sosai na tanin ko mi daura ko mu sashi a majalisi gaskiya amma ne insha Allah za mu karanta shi na ga shafukan shi 186 amma dai gaskiya yana da kyau yana da kyau sosai Allah ya sa muna da tsauran da za mu karanta a abin yanzu sai ka ji kuma labari ya canja to wallade marra ala qaryatin da kuma wanda ya shude ga wata alƙarya fastab ada ihya'u fa sai ya nisanta ta da wannan al'umma din fa amatahu Allah kun tuna suratul baqara ko sai Allah ya kashe shi ko mi'ata amin shekara 100 thumma ba'athahu sannan aka tada shi yana cikin suratul baqara wa ghairi zalika da ma wasu wanda bamu ambata ba wa amma dalalatul aql amma dalili na hankali ala imkanil ba'thi akan cewa zai yi wa da alkiyama fa min wajhaini daga fuskoki biyu ne so malam yace wannan dalili na hankali kuma zai yi fa min wajhaini ta fuskoki guda nawa guda biyu na farko annal qadir ala ijadil khalq shikenan magana mu na dazu lalle wanda yake da iko akan samar da halitta min al'adami daga rashi qadirun to aiko shi mai cikakken iko ne ala i'adatiha kan ya dawo da halittar maratan ukhra karo na biyu qala ta'ala Allah ne sarki yace huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shine wanda ya fara halitta ba tare da ga style a wurin wani ba kamar yadda kuke wa dinkuna wani lokaci ma sai ki sai a tamfaki rasa wani irin dinki zaki mata har sai kin ce da Allah dan turo mun na status dinki ko in dan zo in karba ne ko ki je ki shawara da tela irin shawaran da baki da malami kan ki lefi kun fahimci magana? ya kamata da ki laifi ki shara da malami ko? sai ya samu yawwa to ai shi ne amfanin to Allah shi ne wanda ya ce ki farar da halitta sun mai iri husa zai dawo da shi wa huwa ahwanu alai wannan kuma shi ne mafi ma sauki a wurin Allah inda ma a koda abu da zai ma Allah wahala ballanta na subhanahu wa ta'ala babu abin da ke masa wahala kuntuna yace wala qad khalaqna samawati wal arda mun halarci sammai da ƙasa ma bai na huma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki na shida kar wani ya ce wai duk wannan a kwana shida aka ce a a da ya so ma ba zai kai haka ba don ya ce wa mamas sana min lugu ba abin da ya shafe mu na wahala kun gane magana me yasa to ya kai kwanaki shida saboda kai ka gane rayuwarka mataki bayan mataki ne kuma ka bi hankali ku taimaka min ku rike min yancan kar bacci ya dauke ta ta faɗi na biyu malam ya ce annal arda takunu maitata ƙasa mukan ga ƙasa ta koma fako ta mutu tsandauri ko hamida busasshiya daskararriya laisa biha shajara babu shuka a kanta khadra wata shuka da za a ganta a ce koriya da aka yanzu ka shiga filin nan ba za ka ga kawai ƙura ne ke tashi da yara suna kwallawa ba ka hangi wani alamar shuka ko noma misali fayin zila alaihal matar sai Allah ya saukar da ruwan sama a kanta fatahtazu khadra sai ga takin wasu ta fita da koriyan ganye hayya rayayya fiha akan kasa din min kulli zaujin bahid na daga dukkan wani nau'i na 'ya'yan marmari daban-daban zaka iya gani wal qadiru ala ihya'iha wanda ke da ikon kasan nan ta zama fako kuma ya baida ta tabbatar da tsirrai irin wannan ba da mauti ha bayan da ta mutu babu wani abu mai alamar rai a ita qadirun ala ihya'il amwat yana da iko akan ya raya matattu kenan qala ta'ala Allah dauki da kansa yace min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa annaka taral arda khashi'atan ko zaka ga kasa tana mai kankan da kai ma'ana ta kekeshe fa idza anzalna 'alayha al-ma'a tazzat wa rabat ana saukar da ruwa kan sai ta girgiza ta huje ta fidda tsirrai kuma wa rabat ta raini abin da ke cikin ta ya tashi innal ladhi ahyaha lallai ko shakka babu wanda ya raya wannan kasar ta zama haka lamuhil mauta wallahi shi zai da matattun sun mutu inna inna innahu ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan dukkan komai ana dan jinkirta magariba za mu iya zuwa shi da saura goma ko to akwai littafin da duk nake so ni ne na gaba mu gaggara wasu ba kuna so yi wancan littafin da na gaya muku tsakaninku da Allah ba to zan fitar da nawa kwafin ne da Allah ya ana kawo sha zan fitar wato galibi matsalar yanzu kun kula da littafin da nake muku ba samun su kasuwa yawancinsu daga madina muke samun su wasu ga soft copies din ne lokacin da na shiga masallacin haramin makka akwai library yin za ku yi tuna wanda suka je a saman masallacin ina shiga sai mai zama a library ce in kana neman littattafai na kaza suna wuri kaza in kaza shi da kanshi zai nuna wa da na duba wasu sai ya ce mun nazo da external hard drive na ce ake subhanallah da ya kwashe mun dukkan library haramin na ya samu ya ce akwai soft copies din su duka a ce na ji kawai jini na ya tsinki da Allah an kunje za ku za ku amso mun iya mira a insha Allah sai na riga ku zuwa kuna nan za ku ji fit ba komai Allah ya sa mu hada a can dukanmu ai bai gagara Allah ba tsakanin kafin da nonon nan yace a tafi da za a tafi ina roki Allah ya sa yin sanadiyan zuwan mutane ba ma ni in je ba الحديث السابع والثلاثون هو حديث الذي سنقرأ شنو شافينا دري دقوما أنا وا إن دي دي دي karanta ko hadisin ne ko daga shirin shi na bukatan bayani alhadisu sabi wa talatin daidai ne ko eh ga datin nan ma hadisi na 37 malaki an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa mun ce ya nuna mahaifinsa sahabi ne an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi fi ma yarwihi an rabbihi daga abin da yake ruwaitowa daga ubangiji sa tabaraka wa ta'ala idan aka ce daga abin da annabi sallallahu alaihi ke ruwaitowa daga mahallicin sa ya nuna hadisi kudusi ne qala Allah madaukakin sarki yace inna allaha katabal hasanati was sayyi'at Allah ya rubuta kyawawa da munana thumma bayyana zalika sannan sai ya bayanin wannan abu mai kyau ne in kai kana da lada wannan abu mara kyau ne idan mutum yayi sai yana da zunubi faman hamma bi hasanatin duk wanda ya himmatu da nufin yin kyakkyawan aiki falam ya'malha amma sai bai aikata aikin ba katabaha Allahu indahu hasana sai Allah ya rubuta masa wannan ladan kyawawan kamila cikakkiya bai fayi ba amma zuciyar ta nufi Allah ka samu rinka nufin alkhairi wa in hamma biha idan ko mutum ya himmatu da yin kyakkyawan aikin ko fa'amilaha kuma Allah ya bashi dama ya aikata kataba Allahu indahu ashara hasanatin Allah zai rubuta mai lada goma kun ganin ya bashi lada daya aiki ya bashi goma ila saba'a mi'ati dhifin wannan kuma har zuwa ninki 700 gwargwadon imaninki gwargwadon yawan ladanki da haka zai iya ku yi sallah wuri daya da wata ki fita lada ko tafi ki gwargwadon imaninki gwargwadon yadda za a baki amma dai akwai mafi karancin kun gane mafi karancin kowa ya samu amma mafi yawanci ya imanin ka iya shagalin ka Allah ka bamu da yawa Uh, ila azafin kasira kai har zuwa ninkin ba ninki mai yawa sai inda abu ya tsaya wa in hamma bi sayyi'atin amma idan mutum ya nufin yin wani mummunan aiki na zunubi falam ya'malha sai bai aikata ba kataba Allahu indahu hasana sai Allah ya rubuta mai lada yayi nufin abu mara kyau amma sai ya fasa domin Allah sai Allah ya rubuta masa hasana din fasawan fa zai zamto da niyya mai kyau ko wa in hamma amma in mutum ya himmatu fa'amilaha kuma ya aikata mummunan kataba Allahu sayyi'atan wahida sai Allah ya rubuta mai mummuna guda daya maimakon can da aka yi lada goma to Allah ya samu dace kada ya dauki irin wannan kuma a ce ko garanti ko saboda matsala akwai guda ɗayan da ke fusata Allah sai Allah ya ki bude wa mutum kofar tuba sai ya tara ɗayan hasirin jayi kyawawan mufradatul hadis da kun kalmomin da suke cikin wannan kalmomi da aka ce tabaraka yana nufin taqaddasa ya tsarkaka hamma da aka nufi shine azama himmantuwa ga wani abu aka ce inna allaha kataba ko abin nufi kaddara Allah ya kaddara kyawawan ayyuka da munana da'if da ake nufi yana nufin misli makamanci ai ta ninka abu irinsa sharhul hadith mu dauka sharhin hadisi ma da yace alimallahu azalan ƙibala wujudin makhluqati tun tun tuntuni Allah ta'ala yana da sani tun kafin mai halicci abin da zai halitta Allah yana da sani cikakken sani ma sai kunu na abin da zai faru alaihi makhluq na daga abin da zai faru mutane za su faru a kansa khairan kana aw sharrun alkhairi za su aikata ko sharri tun ka Allah ya halitta ma ya san ɗabi'un mutanen ثم أمر ملائكته ملائكته الكرام سنن الله أمرت ملائكونسا masu karamci an yaktubu jami'a af'alihi da su rubuta dukkanin ayyukan mutum wa ma yanalu min hasanati na haddana abin da abin da zai samu na kyawawa aw sayi'at ko munana Allah ka sa kyawawan mu sun fi munanan mu yawa wa tahqiqan li rahmatillahi bi ibadihi kuma domin Allah ya tabbatar da rahamansa ga bayinsa وضح لهم ما خفي عليهم sai bayyana musu abin da ya boye a gare su kun gane abin da ke boye sai Allah ya bayyana saboda ka san yanda yake kaga wannan rahama ce in mutum na son ka da mugunta zai ga kunama wuri ya shiru sai ka zauna ko ne a na dan uwan mu dan fulani wani zai fada rija ya fara surikin shi ne fa amma na zai hasan shi wani abu zai hasan shi yana fa gani makaho ne zai fada rija kuma surikin shi ya ce ya hasan shi zan fada sai daga jim ya fada ya ce ya hasan shi ana shari'a sai a tura sai a ce kai ba ka san shi ka ɗauko shi to amma shi Allah sai ya bayyana in yi fama fillatani ne kawai ne ya ɗauka ran fulani ɗaya na kai na ji wani ya kamanta raina zai ɓaci faman azama ala fi'li ma fihi khairan wa salah idan ko mutai himmatu wurin aikata abin da akwai alkhairi a ciki da nagarta wa nawahu bi qalbihi kuma ya nufin sa a cikin zuciyarsa wa lam ya'malhu amma bai samu dama aikatawa ba qabilahu Allah Allah zai karbi wannan aikin nashi wahtasabahu indahu kuma ya kiyaye masa shi a wurinsa a matsayin hasanatan kamila wani abu mai kyau cikakke la naqsa fiha babu tawaya a ciki kuma Allah ka amsa mana fa wahu idan ko mutum ya niyyar yin aikin wa azama ala fi'lihi kuma ya himmatu wurin aikata aikin wa fa'alahu kuma Allah ya taimake shi aikata jaza jaza'u rabbih bi ashar hasanatin sai Allah ya saka jazahu rabbahu ko sai ubangijin sai saka masa bi ashar hasanatin da kyawawa goma ta tada'afu wanda za su rinka ninninkuwa ila an tasila hatta kai matakin wa tablugu ta isa sab'a mita wato 700 thumma ila ma sha Allah sannan daga nan kuma sai yanda ma Allah ya ga dama ko imani da yayi Allah mun gode ma da baka yi mu kafirai ba wallahi Allah mun gode ma wa hadha bi shartin amma fa wannan akwai sharadi na mene sifa'un nafs ya zamto zuciya tana da kyau wa taharatul qalb kuma zuciya ta tsarkaka Allah take nufi wal ikhlas fil amal kuma sharadi ne zamto kana nufin Allah a cikin aikin da zaka yi din walam taqif rahmatullahi tabaaraka wa ta'ala inda al-usat rahama Allah bata tsayu kan waɗanda suke masu sako da zunubai ba kadai bal ra'atuhum sai dai gashi ma Allah ya shari'a rahmar Allah ta kula da mene da masu sako wa shamilathum su ma ta tattaro su mutum zunubi amma kuma ta kula ta tattaro shi faman azama ala fi'li ma fihi fasad ta yanda mun ga cewa duk wanda ya himmatu wurin aikata abin da akwai barna a cikin aikin wa nawahu kuma ya nufa aikata aikin wa lam ya'malhu amma sai bai aikata aikin ba katabahu Allahu indahu hasana kamila Allah zai rubuta mai kyakkyawa guda ɗaya cikakke kun ga wannan rahama ce gashi laifi ne amma kuma an bashi sakamako ko haisu a rada anhu bidafi zamirihi ta yadda abin da ya sa ya kau da kai ga wannan saɓon shi ne bidafi zamirihi saboda tunkuɗowar zuciyarsa ne zuciyarsa ne ta tunkuɗa shi kare ya aiko ya himmatu sai zuciya ta hana shi kuma sai ya bari fa'in azama ala fa'ilihi amma mutum ya himmatu da ya aikata saɓon wa amilahu kuma ya aikata saɓon kana lahu sayi'a zai wayi gari yana da mummunan aiki wahida amma guda ɗaya la mudha'afata fiha ita ba ta ninkuwa kamar yadda lada ke ninkuwa qala ta'ala Allah rake sarki da kansa yace man ja'a bil hasana duk wanda yazo da kyakkyawan aiki guda daya to ni Allah ina tabbatar muku falahu ashru amsalha yana da makamancin ladanta guda goma wa man ja'a bis sayyi'a amma mutumin da yazo da mummunan aiki fala yujza illa mislaha amma ba za mu saka masa face da kwatankwace abin da yazo shi babu ninki a ciki mu dauki mu kafiratu zunub Allah ya karba mana ai kuna da shi ko kwaminci bakwai muka samu insha Allah zai yi to shi ko wannan sai kun taimake ni don gane ina kuka ce shafin ok aito ba irin akwai mai irin na babu menene farkon gurin au to har an kai can tariqus salamatu min al min al-dhunub aka shiga eh kai ummu khalil ban yadda ba eh at-tauba wal istighfar anna adh-dhunuba min aqwal alwasiyatu da sarki ga Allah ikon Allah ikon Allah kudan karanta mun ji at-tauba wal istighfar take ne wurin namba nawa ne shi aka yi aure Allah an gani an ga wurin ina yake to kin yi fashi da yawa kenan gashi nan nima a shi ne alama nima a shi ne alama to malai yana magana ne akan abin da ya shafi illoli mummunan tasirin da zunubi yake yi ma mutum kun gane mummunan tasirin da zunubi yake yi ma mutum shine mala yake magana a kansa shine mun kawo su a bayan zamu tashi na bakwai yace annan zunuba min aqwal asbabil jalibati lil hammi wal huzn wa dhiqus sadr ko annan zunuba lallai zunubai da kuke gani min aqwal asbab suna daga cikin dalilai mafiya karfi aljaliba wanda suke janyo ma mutum masu jawowa lilhammi ga alhammi shine bakin ciki da in mutum yake ciki alham bakin cikin da mutum ke ciki presently wal huzn da kuma bakin cikin da yanzu baka ciki amma da katina sai ka ji ka shiga bakin ciki kun sa akwai wannan ko akwai damuwan da yanzu presently mutum ke ciki shine alham ko algam an gane akwai wanda kuma kawai ko kina cikin raha kina tuna wasu ya ce wance ya dai ko wani abu ya faru da kici a'a ba komai kin tuno wani abin da ya bakanta miki rai to zunubai suna sa irin wannan wadiqu sadr da kuma kuncin kirji akwai wanda za a gani a duniya ai ta sha'awanta ai ta sha'awanta ai ta sha'awanta amma aka je kusa da ita sai a ji bala'in da take ciki kai ita tana gada za a kwace ma abin da kuke sha'awan a bata zaman lafiya da tasu kun sa akwai wannan ko akwai a maza akwai a mata to Allah karka jarabe mu fal mu'ridu anillah duk mutumin da ya bada baya ga barin Allah lahu min dankil aish ko shakka babu yana da dankil aish kuncin rayuwa kun tuna aya suratul suratul taha ko wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka shine malam ke kawo mana ta wannan siga duk mutumin da ya kau da baya ga barin Allah to ko shakka ba yana da kuncin rayuwa bi hasabi i'radihi gurgurdan ba da bayan shi ga Allah shi yasa ku duba ku gani dukkan da kai da'a sai ka ji dadi a ranka misali Allah ya ce muke kiki azumi ana kiran sallah tun kan ki kai ruwa bakin ki sai ki ji wani sanyi a ranki saboda kina jin kin yi account kin yi depositing a wurin da ba za a lalata aikin ki ba kin ba Allah ajiyan abin da kin san tabbas kin wuce wurin yanzu kin samu ladan Allah yadda kun gane ko to haka zunubi suke suma gwargwadon yadda kike jin daɗin kin ibadan nan zunubai ma suna kashe zuciya wa in tana'ama fi dunya ko da ko wanda ake mai wanda zai shiga kuncin nan wa in tana'ama fi dunya ko da ko ya ni'imtu a nan gidan duniya bi asnafin ni'ami da nau'in ni'imomi daban-daban kamar yadda ne misali dazu wa qad yuwaffiqu Allahu man anara basiratahu haqiqa Allah ne ke sake yana datar da wanda ya haska ganinsa bi ma'rifati ma kadara da sanin abin da yake sanya shi bakin ciki safwa hayatihi dan samun hutu ko tsarkin rayuwarsa wanda Allah ya bashi hasken da yake gane abin da ke sa shi bakin ciki ko farin ciki to Allah ya taimake shi ya haskaka mai rayuwar shi Allah ka sa mu gane kuma mu iya aiki قال ابن الجوزي ابن الجوزي yace ma nazalat bi afatun wani abin ki bai taba sauka a gare ni ya same ni ba au ghammin ko bakin ciki au dhiqu sadrin ko inji wani kuncin kirji ya same ni illa bi zalalin a'rifuhu sai ta sanadiyar wani zamiya da na samu wanda ni da kaina ina gane dalilin samuwan wannan bakin cikin hatta yumkinuni har nakan iya samun iko ni da kaina ana kula in ce hala bi shay'il fulani wannan fa ya faru ne saboda wani da ne mai kaza din nan ban kyauta mishi ba wa rubama ta'awwaltu fihi so da yawa ma nakan yi fassara a cikin irin wannan abun ba'ad ko faruba ma ta'awaltu fihi ba'ad wani abu ma naka yakan zo in ya same ni sai in fasara in ce to kaza fa zai iya biyo baya kun gane har ya kai matakin da in abu ya faru sai ce to wannan abin da ya faru ina ganin fa zai haifar mun da matsala kaza kun gane yace fa'aral uquba ana nan ko sai in ga abin da ne tana zai iya farar mun din gashi na yazo ya same shi fayan bagi lil insan da haka ya dace ga dukkan wani mutum an ya taraqqaba jazaa'uz dhunub da ya rinka ya taraqqaba ko jazaa'uz dhunub ya rinka kasancewa da sanin yana bibiyan sakamakon zunubai faƙalla an yi sinima min domin kaɗan ne za ka samu da su zunubi kuma su ce ba a kama su ba ba kuma guduwa suke ba sai dai yafiyan Allah wani zai iya sai Allah ya kau da kai kuma bai kama shi ba amma kuma zai baka da garantin kana ciki don ba suno ba turo list ake ba a ce ban da kai wal shahid fi tauba daga nan kuma sai mu ce kokarin tuba zuwa ga Allah wa qala aidan ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama da kansa ya ƙara cewa alma'asi silsilatun fi unuqil asi zunubai wani kaca ne a wuyan mai saban Allah kaca ne mun san kaca ko chain a wuyan mai saban Allah la yafukkuhu minha ba abin da ke warware mishi wannan kacan ya fice daga cikinta illa tauba sai dai yawan tuba yankewa daga zunubai wal istighfar da kuma neman gafaran Allah alwahshatul azima ko in tsaya nan mu je ƙarshen shafin ko kan mu ɗan rinka ɗiɗɗiga karatun ne ga shiga kamar shi alwahshatul azimatu fil qalb daga cikin illan zunubai na takwas shine jin wani damuwa da kunci mai girma a cikin zuciya fajidul muznibu ta yanda mai yin zunubai zai rinka ji nafsahu a cikin ransa mustauhishan yana cikin wani damuwa wa qad waqa'at al-wahsha ko wanda hakika wannan damuwar tana faruwa bainahu wa bainar rabb ko yaji akwai wani kewa tsakaninsa da Allah ko wani abin da yake bukata bai samu ba kun sa akwai wannan zaka ga wani abin ma ka same shi a zo ai ta ma barka ana murna amma kai a ranka kana jin har yanzu akwai abin da kake nema ko baka samu ba akwai haka ko babu akwai to Allah ka sa mu samu alkhairi duniya da lahira wa bainal khalqi wa bainal nafsihi akwai abinda mutum kan ji kewa tsakanin sama da mutane wa kullama kasratu dhunub kuma zunubai na da wani abu ta yanda mutum ke gani a wurin mutane in yalle zumci yin su mutane za su watsa mishi to za su kyale shi musamman mutanen kirki ba su san gaibo ba amma Allah zai cire san shi a ransu da kula da damuwa da shi shikenan sai ai ta ja baya har sai a zo mutum na raye amma kaman ma ba a san da shi ba kun fahimta eh Allah ka tsare mu da zunubi wa kullama kasratu dhunub duk sanda zunubai suka yawa ishtaddal wahsha wannan kewan kan karu wa amarrul aish ku rike maganan nan wa amarrul aish kun ga mafi dacin rayuwa rayuwa mafi daci aishul mustawhishin tace rayuwan waɗanda suke cikin kewa na rashin Allah wa atyabul aish rayuwarku da tafi kowace daɗi aishul musta'nisin ita ce rayuwar masu hira da ɗauke da ɗauke damuwarsu da Allah ɗeba kewa da Allah suna ɗeba kewarsu da Allah anisa daga sunan anisa ai mai ɗeba kewa ce kun gane yawa to shine musta'nisin masu ɗeba kewa ta me ake ɗeba kewa game da Allah kamar mun yi shi a wani karatun masu yawa na san dai na yi shi ko a daura ko a karatun masallaci mala ya ce ɗeba kewan da yawan karatun ƙur'ani da yace oke a nan nema zai kawo a gaba zai kawo a gaban muji mala ya kawo ce fa in kunta aushahtuka dhunuba idan ya kasance zunubai sun sanya ka kewa da jin kadaici fada'ha idza shi'ta wasta'nas to ka kyala wannan kewa da damuwan da kake ciki in ka so fa amma ta yala ka kyale wasta'nas ka nemi ɗeba kewarka da Allah da kaji ka shiga da koma wurin Allah dan ha shine gatanka duk duniya baka da kaman shi duk inda aberin cabe miki kawai ki koma wurin shi kar ki taba tunanin ki ko ko shi kika yi malafi koma wurin shi solution din a hannunsa take duk inda zaka ba ka samu ba in ba wurin shi bane mala yace wasarrahu hadhihi wasarrahu hadhihi almas'ala kuma ya faranta rai wannan mas'alan anna ta'ata ta yadda za mu fahimci lallai yin da'a ga Allah tujibul qurb wa alqurb min Allah tana wajabta mu mutum kusanci da Allah gurgurdan da'an ka gare shi gurgurdan kusancin ka da shi tunda bai haifa ba ba haife shi ba wa kullama shadda alqurba a duk lokacin da kusancin ka da Allah ya tsanani qawal unus qawal uns ko sai a samu a ɗeba kewanka da shi shi ma yayi ƙarfi yi kokari ku rinka ɗeba kewa da Allah ku ringa karanta ƙur'ani ku ringa istighfari za ku yi mamaki ko ba za ku more mishi wallahi sai ranar fitar rai wallahi ran fitar rai duk ihun da za su yi sai dai su yi a natsa za ki mutu a natse insha Allah a natse su gama duk tashi hankali suke kuma Allah da nan ne starting point ɗin hutunki ko to haka ake yi amma wani yana ana tara ranar ne tara ta ake yi kun gane ba a ma mutuwa ganganci a tanaji ake mata tanaji ake mata ki ta tara aikin ki ta tara ki ta daura kayan ki da kyau kina zuwa fadan Allah kina ijiwa ranan tafi ana kukin kimo kaya a ai ke riga kin kai naki kawai a tafi ba a tafi dama kin ajiye a can ana abin nan nan da ake canja gida ko na haya ko kun yi na kanku ake ga wurin kashe kaya ki ta wahala ko to amma in ta hankali kina dan fakin ki dan sa a boot ki dan sa mai nafe sai ta kin yana kai gobe da asuba fa ki abu san ya ishe gurin ku muce can kawai sai ki wuce salin Allah to haka ake malahira ki ta dauka kina ijewa ki ta dauka kina ijewa ki ta dauka kina ijewa dan aka ce ku mu tafi ki cewa ya fasa a shikenan ko balaraban kauye fa ku dauki darasi a wannan maganan balaraban kauye aka ce da shi zaka mutu yace zan mutu eh in na mutu sai ina suka ce wurin Allah ya ce a tuta kwana gidan sauki take ce a ce maka za ka mutu ka da Allah ka ce ce wallahi ta kwana gidan sauki me kake nufi ya ce ba wani alkhairin da nake samu a duniya face daga wurin shi yake to dan me zan ki haduwa da shi ce ba wani alkhairi da nake samu a duniya face daga wurin shi yake zuwa to dan me kuma zan tsoraci haduwa da shi shi ne saboda haka yin uwa musulmi malam ya kawo wannan ya ce wal ma'asiyatu tujabul bu'd ko saban Allah fa tana wajabta ma mutum nisanci anil rabb gabarin Allah subhanahu fa kullama izdada al bu'd tun lokacin da nisanci da Allah ya karu ya tsanani qawiyatul wahsha to wannan kewan yakan karu shi ma ya karfi wallahi subhanahu wa ta'ala ya kul Allah ya sarki da kansa yana cewa wa man a'rada an zikiri duk wanda ya bada baya ga ambatona ni Allah fa inna lahu ma'ishatan danka to ni Allah yana ga mai yana da wata rayuwa mai kunci to tashi hankalin ma a gaba Allah ce za ta tashe shi makaho ne qala ibn kasir ibn kasir ya faɗa karkashin wannan aya ce fi dunya anan gidan duniya ne zai rayu cikin kuncin nan fala tamanina talahu ta yanda ba za ku ga mutum cikin natsuwa ba sai ga ga mutu ya girma da furfura da komai amma mahaukaci ba haukaci saboda bai da kusanci da Allah yaro karami da ya san Allah yake bin sa ya fi sa kamala ya fi sa kaza walan shiraqu li sadrihi kuma ba za a samu yalwa a kirjinsa ba bal sadruhu tayyiqun sai dai ba mutum zai samu kirjinsa da kunci harajun da damuwa ni dalalihi saboda batansa Allah ka shirye da wanda suka bata wa in tana'ama zahiruhu koda ko a fili ana gani yana cikin jin dadi da walwala cikin ni'ima koda ko ni'ima ya bayyana a zahirinsa wala bisa ma sha kuma ya sanya abin da ya ga dama na tufafi saboda tsada wa akala ma sha ya ci abin da ransa yake so wa sakana haithu sha ya zauna a cikin tsuntsaye ko da inda ba dauke wuta ya zauna inda ya ga dama fa inna qalbahu wallahi duk da wannan ni'iman ina tabbatar muku sai kun tadda zuciyansa malam yakhlus ila yaqin matukar bai tsantsanta zuwa ga sakankancewa ga Allah ba wal huda da shari'a fa huwa fi qalqin sai an tame cikin damuwa wa hiratun da kidimewa wa shak da kuma shakka to su ma masu kudin namu Allah ya ba su imanin ya shiryar da su ko tunda wai muna kira ne zuwa ga ashiri ko kuwa ne inda musulmi yake dan uwanmu ne ko muna san shi ko muna mai fata alkhairi ko ba mu san shi ba amma muna fata ai mana fata alkhairi in mu mutu kuma ya mana addu'a Allah ya sa mu gama lafiya to yan uwa sai mu tsaya anan ko ina ga dai na dawo karatu da karfi na eh an samu eh din majalisi na na samu sun bubbudu Allah ya sa kan makaranta ta zo ce mun gola nan da abin da na gade ka da makaranta ni ma ka da shi nake lafiyan ne sai kana tanajin ta amin ya Allah to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya muku albarka